الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a wannan rana ta 20 da nawa kenan 29 ga watan rabi'ul awwal a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 muna 25 ga watan goma shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama don ci gaba da karanta littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari yau za mu tashi a lambar hadisi na 781 babu rajuli yuqabbilu ibnata babin da yake magana akan mutum ya sumbanci yashi ya ta cikin shi akwai matsala ko babu wancan zatin mu wuce babul mu'anaka babin runguma a hada wuya da wuya tsakanin namiji da namiji ko mace da mace mun ji ingancin hakan daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu a yanayin gaisuwa saboda an dade ba a hadu ba an samu nisan wurin zama in an hadu tsakanin uba da da a iya samu mutum ya sumbanci eshi ko ya sumbanci mahaifinta ita haddathana Muhammad ibn al-Musanna قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن ميسرة ابن حبيب عن المنهال ابن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت ما رأيت أحدا كان أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة لأن عائشة تثبت تبقى وني الدنيا أشبه حديثا ديفك من تتشيني وجنتادي wa kalaman da magana bi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da annabi sallallahu alaihi wa sallam min fatima sama da na fatima muryarta da tafiyarta da tsarin zancanta gaba daya irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa kanat idza dakhalat alaihi ta kasance in ta shigo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam qama ilaiha yana miƙewa فرحب بها يا مرابد إتا وقبلها يا سنبنشيتا وأجلسها في مجلسه يا كما زونت إتا أولين دي سابا زما أولين زمنتا ko a gurin zamansa wannan shine abin da ke faruwa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yashi na na Fatima wa kana idza dakhala alaiha ya kasance shi ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya je gidan nan na Fatima din qamat ilaihi to takan miƙe ta tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhat bi yadihi sai riko da hannun shi farahabat bihi sai maraba da hi wa qabbalathu ta sumbancehi wa ajlasathu fi majlisiha ta zaunar da shi a gurin da take zama ودخلت عليه في مرضه الذي توفي نانا عائشة تاشقو وجمع ذن الله صلى الله عليه وسلم أو كنسير أجل دشي الله يكرق رأيوشي فرحب بها أحكا يا مرا بدأ إتا وقبلها يا سنبيسيتا وانا تنسو تكوتا تامك هرك الشر يور من ذن الله صلى الله عليه وسلم أره الله في أرماد بيتاشي با yayi irin wannan tarbar da ɗashi na na Fatima radiyallahu anha da haka mutum da yashi inda an aminta da fitina ba fitinan ne ba ne uban babu laifi in ya sumbanci yarsa idan yar ta sumbance shi wallahu ta'ala kuma na gaba da mu wuce hadisin a baya ko ko mu wuce shi ba me bambancin wancan da wannan na'am a wancan ya ba ta sirri wanda suka nemi ya gaya masu ba su gaya mashi ba na ban da wannan fa na an ce ashbaha hadisan wa kalaman ita kuma can an ce la tukhfi umishiyataha mishiyatahu tafiyar ta irin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan an kwatanta zance ne da tafiya wannan kuma kawai tattaunawa da magana ita aka siffanta nan eh wancan ma akwai wancan ne ma akwai akwai shiga gidan ita ma wancan tana zuwa gurin shi shi ma wannan din yana zuwa gurin ka ko ne akwai a ciki babu taqbilul yad babu da ke magana akan ingancin asumbanci hannu hannuwa mutum ya sumbanci hannun shi ko na matar shi na na ɗaya na waye notin abokinka yauwa babu ta kabilar yad babu da yake magana akan ingancin sumbatar hannu حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانا عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن ابن عمر قال كنا في غزوة أزاد عمر يسير موسى مكم أولياك سكين يقول هو من ذن الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة أي فمال الناس ميلة متعني في سكة كركش معناه ألامر نيمون جدو fa hasan nasu haifatan mutane sai suka karkace suka gudu daga filin daga ko suka bauɗe bayan duk an yi abin da aka yi sun dawo wa zanzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka samu zamewar kulna sai suka ce kaifa nalqa nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qad fararna ina muke da ƙarfin gwiwar da za mu je mu haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali mun gudu mun bar shi tunda yakin an ce yakin Uhud ne sai da ta zama to mutum goma sha biyu ne kadai suka rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kowa ya gudu yakin da aka ce wajen mutum 500 ko 300 ko 400 sun gudu goma sha biyu suka yi saura akwai matsala suka yanzu mu idan mu da kunya ko mu zo mu kama zan Allah sallallahu alaihi wasallam har inda zakin zance mu ce mun zakin mance sai ba za mu iya ba alhali mun gudu fa nazalat sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ألا أنا مغانا أكن وند سكا غدو أفيل ياكي ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم wanda aka samu haduwa tsakanin arna da musulmi in dai ya juya baya ya gudu sai Allah ya kawo to gaciya illa mutaharrifan lil qitalin sai wanda ya kauce dan wata dubara ta yaki mutane suka yi tsammanin kun ji tsoro ne kun gudu ko kuma harkan da kuka yi kudan zagayo ne da baya mutaharrifan lil qital ko kuma kokarin tsara aka ka maka alritsa ka to gocewar da kai ko gudun da kai na kokarin ka neman faka ne ka samu inda zaka samu balance ka tinkare su irin wannan kaucewar da tafiya ba a magana akan ta sai Allah ya ba su waccan hasu haifatan din ko hasan nasu haifatan sai Allah ya bayyana ta illa mutaharrifan likitani nasun ba gudu bane uzuri ne a wajen Allah madaukakin sarki aw mutahayyizan ila fi'ati ko wanda yake kaiwa dauki zuwa wajen jama'a shi shi ɗaya ne wajen mutum 30 ko 40 sun taso masa in ya tsaya duk karfin sa kai za'i babu laifi ya koma ya haɗu da uwar rundina su haɗu su kare karfin sai su sake dawowa shine mutahayyizan ila fi'ati yaro idan aka ritsa ya anguwar mutane sai ga yana bada hakuri yana cewa ku yi hakuri ayi waye ana biyo shi ana dungurar amma da yaro cikin unguwar sai ga sun taso kuma sai ga ya fara zakarkalewa hajjar ko to shi ma ya samu tahayyuz ila fi'atin ko ya dawo cikin dangi yanzu to shi wani da karfi da karazana to a yaki kada ba in yaki ya zo ya same mu a nan gaba wanda za a ware tsaki da tsakuwa in mutum ya ji an ritsa shi a lungun da bai da karfi babu laifi ya dawo wajen uwar rindina sai a haɗa ƙarfi da ƙarfe kuma sai a kai ɗauki baki ɗaya to Allah ya ba su uzuri sai suka ce to haƙulna sai muka ce la na ƙadimul madina ba za ta iya iya shiga garin madina ba dan labari ya kai mun gudu in mun shiga garin madina za a ce ga masu gudu na oyya sun gudu na fala ya rana ahadu suka ce babu wanda zai gamu da haka mun samu gurin kuya kenan ai bun kunya ya same mu aga su abun kunya a gurin su ba irin namu bane ba an yaki kuma yakin fa uwar wuya aka jifa kuma baraka aka samu tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mutum 50 akan dutse yace duk abin da za a yi kar ku sako sai na ce ku sako in me za a yi yace kai karewa ko an yi yaki an ci galaba akan mu an kashe mu kun ga mun mutu har gawar mu ta rube tsuntsaye suna tsatsagan naman kar ku sako yana ce ku sako malamai suka ce umarnin da manzon Allah ya bada baya bukatar kowane irin tawili kan ku sako yana ce ku sako da haka mun ci nasara kan ku sako an ci galaba a kan to tunda manzon Allah baya nan misali a ce ya mutu har an ɗauke namansa to wa zai bada umarnin babu to ku tsaya akan dutsen ku mutu shine magana amma da yake shedan har a filin daga akwai shi da aka samu aka ambajira aka juya aka juya yake nan minti kaɗa har an ci nasara akan arna yaƙi ya ƙare a he irin tsarin da manzon Allah ya irin tsarin arna su ma suke dama haka ake gane waye komanda a yaƙi in ka kalli inda aka yi uhudu shi manzon Allah ya wa arna ne tare tare in dai ya ritsa su to ba gurin tsira ko babu ta inda za a mai kofar rago inda za a iya kofar rago shi ne aje waɗannan masu mashin ya ce aikinku idan aikin rago ya tasu kofar rago ta tasu su ma'arna da suka karanta sai aka ce khalid da kai da duk wanda yake kan doki mahayi wanda iya yaki a kan doki kare ka ga yaki kuma ku zo nan gurin ku tsaya har waɗannan mutanen idan sun sauka to ku biyo ta baya in ba su sauka ba kuma har ku shiga yaki haka aka yaki kowa ya karanta filin yaki da haka idan na kan dutse sun sauka to arna suna da damar da za su wa musulmi kawanya ta gaba ta baya idan ba su sauka ba to in dai manzon Allah ya ritsa arna to babu ta inda za a mai kofar rago abin da ya sa gaba kawai zai saboda haka kawai wanda ya fi hakuri shi ne ya ci galaba ko shi ne ya samu aran rana a wannan rana da haka shi Khalid duk abin da za a yana kallo ana kashe mutanensa ana ɗaukan dukiya ana tsara ana kashewa amma da ni da 'yan doki ba wanda ya mutu jira suke kawai a kuskure yasa aka ce ba komai bane yaki kawai iya juriya da haƙuri waɗansan su kuma da sun ga an kaɗa wannan sun gudu sun zubar da makamai sun zubar da duwakai sun zubar da kuɗi sun zubar da an fara tsuntar ganima an kama mutane an ɗaure an kashe daga yaƙi ya ƙare ko mun gama ɗauki ganima ta kan ku sauka suka ta ai an gama manzon Allah ya ce to zauna ne dama dan a ci nasara kuma an aiki ya kare kawai sai suka sauka saukar da za su yi shi kuma damar da Khalid yake da bukata suna gangara shi ma yana tasowa da dawakai shi da haka kun su iya komawa kan dutse har ya nike wanda zai nike kuma an rika musulmi abinda manzon Allah ke gudu kenan da haka waɗancan da suka ji na baya Khalid ya kururuwa sun san ya samu kofa kawai suka yi tur an ka ɗauki da haka nan ana bin su a doki a baya wanda kake bi ya juyo ka san ko mahaukaci ne idan ya bi ka a guje kana cin birki in ka juyo to ni ma tsaya fa zai sai kuma an yi karatu tukunna ina mahiga take sannan a higa ko kare ne in yana bin ka a guje wanda kai tiris ka tsaya to ni ma tsaya zai dan ba zai tafi ba me me ka taka su da haka da aka yi wannan tiris din suka ji ai an kawo musu ɗauki hikin aka ritsa musulmi to jin tsara ta baya jin tsara ta gaba kawai sai suka rikice dan abin da ba su taɓa tsammani ba ne kenan in Allah ta idu tus'iduna wala talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum da aka nemi gurin gudu masu hawa dutse masu yin dawa masu yin kaza manzon Allah yana kira ku dawo ku dawo wala talwuna ala ahadin ba ku iya waya ku kalli kowa wa rasulu da aka bi ukhraku fa asabakum ghamman da ghadab sai kuma damuwa da bakin ciki ta same ku damuwar nasara ta kubuce damuwar an kashe waɗansu a cikin ku ga damuwar kuma kun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan gudun kowa sai da rikici kamar kai ne aka samu wani irin karaji mai ban tsoro ba kuma san lokacin da zai fito ba sai ka razana a lokacin ka fita a guje ya gane ai ta ce ta bindiga har yan sanda an ce sun gudu to idan ka samu irin wannan ai baka shirya ba da abin ya zo shi da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba kowa tare da shi sai mutum goma sha biyu shi ne anan ya gwada cewa shi din shi annabin Allah ne lokacin da ake gudun shi kuma a lokacin ke kirari yana ana ana rasulu la kadhib ana bin abdul muttalib ni ne manzon kuma babu ƙarya so lokacin da mutane suke gudu kai kana kirari ai kasan jarumtar ta kai ƙarshen jarumta ni ne dan abdulmuttalib ni din da kuke nema din ni din ni ne kuma iyaka mutum goma sha biyu ne a gaban shi kuma an kawo masa har farmakin da an duka mai karfe karfahe da ya lime a cikin gohin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ne bai sa ya fasto daga dokinsa ba bai sa ya razana ba bai sa ya gudu ba bai sa ya goya ba ƙarhe suka ji cewa muryar manzon Allah yana kirari yana ambaton su yana kiransu sannan suka juyo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk bayan ƙari yaki an yi kuma suka ce yanzu ido da kunya ko mu shiga garin Madina duk taron mu a ce mun gudu to lai da kunya la naqdimul madina fala yarana ahadun fa kunna muka ce lokacin na mu shiga kawai abin da zai faru da ya faru in mun shiga ina za mu je sai kawai mu shiga fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam min salati al-fajr bacin an dawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya salla asbahi sai muka tare da gaban Allah ka san mutum yayin lafi zai dade yana bada hakuri idan mai hankali ne kafin azumi ai dai hakuri fakko in aka kwana biyu aka dan yi ga aka ce wallahi wani abu ba kuskure ne ai hakuri in Allah da ba za a saki a ce a ce muka ya wuce ai hakuri dai dan Allah kar a tona da aka yi sallah kawai suka sake haduwa maza mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum suka ce nahnu al-farrarun maza Allah mu ne dai masu gudun nan ayi uzuri a yafe mana kala sai yace antumul akkaruna ko din ba masu gudu bane masu kawo dauki ne ai daga bayan da na kira ku kun dawo guri na sai ta da haka zunan masu gudu ya sauka da kanku masu kawo dauki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙabbalna ya dahu ita jin daɗin abin da manzan Allah ya faɗa sai muka rika kama hannun manzan Allah muna tumbanta muna kama hannun manzan Allah muna tumbanta muna kama hannun manzan Allah muna tumbanta kana sai ya ce ana fi atukum ni ne bangonku ni ne madogaranku idan ana yaki akwai lokacin da in askomanda ya kalli filin yakin bai da kyau to akan ajiye wata rindina ita da ba ta yaki idan mutum dubu sun shiga yake to akan samu wasu sojojin kuma kamar 400 ko 500 kawai a tsaye suke ba yaƙi su a gurinsu lokacin da wannan ya razana ya ji ƙaran harsahi da fitar bindiga ya ga mutuwa a fili in ya taho a guje ya je wajen sojan da bai fara ba yaƙi bai shiga ba sai ga su kamar ma duk abin da kuke ba su gan shi ba tukuni za ka ji wannan sanyin a gurinka to fi manzo Allah sai ce ni ne fi'a ɗinku ni ne wanda in an razana ake kaiwa ɗauki sai ka ji kamar ka tsira yace to ni din haka ne a gurin ai da kuka ji murya ta kun dawo kun tabbatar duk wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya samu tsira ne aka sabai suka ce idan yaki yayi yaki muka ga mutuwa tsirara a fili to mukan dawo inda manzon Allah yake in muka zo sai mu ga mutuwar gaba ɗaya ta dauke babu saboda sun tabbatar duk jarabar da za a yi da bala'i manzon Allah ba zai girgiza ba to kuma kana gaban da kakken mutum to baka da matsala kamar yaro ne idan kare ya yi ƙara za ka ga yara zan yana ƙoƙari ya kama ubansa in ya ga uban a da keke da ta kai bakwai mai zo mu tafi zai ji da ɗan sanyi sanyi a rasa amma idan ya zabi da ya ga uban ya zabi da zai fita abin aiki ya ɓaci kenan ya ce to ni ɗin ni ne ma bangon ku ni ne ma dogara ku da in kun da zana kuke dawowa kuma kun dawo insha Allah babu laifi har a wajen Allah madaukakin sarki محل شاهد اللي سنسن بنتحنا يما زن الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عطاف ابن خالد قال حدثني عبد الرحمن ابن رزين قال مررنا بالزبدة وانا محلي نكو وانا قلي نكو القرية فقيل لنا دزا موسى سأكا سيدمو ها هنا سلمة ابن الأكوعي wannan garin sahabi manzon Allah Salamatu ibn al-Akwai yana wannan garin nan ya dawo da zama kamar kai da a baka labarin waɗansu da suka yi gwagwarmaya sai kun zo da kawai ce kaga wannan garin ai wani daga cikin yan gwagwarmayan nan nan garin ya dawo ya aure yake zaune yake noma ka cika ya kamata mu tsaya mu gaishe to hima ya kace salamatu ibn al-aqwa'i nan wannan garin ya dawo da zama fa atainahu da aka sai muka je inda salamatu yake sahabi manzon Allah ne abin mamari ne a gaishe dan da akwai guntun sahabi yanzu ko na ake biyan kuɗin mota zamu je mu gano shi ka san hikimar daga ran da ka gano shi sunanka daga magarin musulmi ya tahi ka koma wa kuma tabi eh ina ma akwai mai tsawon rai a cikin su a ce ga wani ya hekara 1400 na mun samu dama dan ran da ka je ka gana sai kai wani magana ka ce ni din ma ba tabi ne suka ce hahuna salamatu ibn al-akwa'i fa atainahu dama dai sun kafin su gashi da dama tabi annabi tunda sun ga sahabban manzon Allah da yawa da fa atainahu fa sallamna alaihi muka je inda yake muka yi sallama muka gaida shi wannan shine ladabin tabi'ai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san falalar kowa duk da aikin su duk da kwazon su duk da karatun su da ilimin su da baiwar su sun san sahabbai suna sama da su daga suka ce muka yi musu sallama fa akhraja yadayhi bayan mun gaira ya fitta hannunsa ya nuna musu ta kun ga wannan hannun abinda zai alfahari da ita kenan sai ya ce bayatu bihataini nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan tafukan hannayen nawa guda biyu da su na kama hannun manzon Allah na jijjiga na mai mubaya ita Allah da su na musa mubaya yace to lokacin da zai fiddo hannun ya nuna mana sai ce fa akhraja kaffan lahu dakhmatan sai ya fito tafin hannu haske ki katan tafin hannu yana siffata masa kenan sahabban manzon Allah ba kowanne ba da dan tororo akwai manya a cikin su giant in kaji ana magana giant mutum to a cikin sahabban manzon Allah aka samu har yanzu ana buga maka siffar Umar dan Khattabi idan kai bai taba ganin sarkeken mutum irin sa yasa dole mahaɗan ya ji tsoron sa ma ya cancanta Allah an ce du girman doki idan ya hau ba sirri to ya kafasa ta ja kasa duk girman doki ina mahaya doki me dokin da ya fi kowanne tsawo ɗani nawa ne na ɗani tara na na inci in aka miƙi a inci 72 ko shi ne fi kowanne to idan ya hau doki ya zauna in dai ba turbi ba da ya sa kafarsa a ciki in dai haka zai saka kafarsa ko da ragama zai hau to sai kafarsa tana danka duk girman doki inda gwada ta mun kato kamar sa sai yasa wani lokaci da kake ji ana cewa ana jin tsoron Umar tsoron akwai na Allah da Annabi kawai dole ma abun tsoro ne eh dole ma abun tsoro ne kuma ya aka tsara da imani na kuma da wakansu na da sun fi na yanzu shi yasa wato in karanta tarihin magabata Allah akwai alheri a cikin sa a zahiri din Allah ya musu siffar kuma sai suka kara da tsoron Allah madaukaki da aka sa da tsoron Allah da takawa to kuma duk abin da yake baka tsoro in kana jin tsoron Allah ne ka tsoratar da shi amma idan baka ji tsoron Allah ba abinda ba a tsoro Allah ya baka tsoro yasa duk waɗannan azalaman da kuke kallo wallahi ƙananan barayi da 'yan fahi suke jin tsoro duk ya kare muku barazana da rana da daddare kuma a rasa ina ji ya gudu saboda bin tsoron Allah ya gudu shi da zai ba wa jiha kariya ko ya ba wa local government kariya ko ya ba wa ƙasa kariya kuma ya gudu amma umar dan khattabi da Allah kun taba ji an ce masa dare ya rasa inda yake zagaye gari da yake yana kabbara yana karanta alkur'ani yana wa'azi an san shi din ne ba zai kwanta bacci ba sai ya gama zagaye garin Madina inda mai matsala ya fito ga sarki musulmi da ala duciya mutum da yadda mai adalci ne ya fito ya fatura da daddare duk gwamnan da yadda ake sintiri da shi daga wannan local an amin amin daga wannan local government din zuwa wannan local government din wallahi da aka kasa ba su ji tsoron Allah bane sai Allah ya tsoratar da su da waɗanda suke ganin ba ababen tsoro bane ba wallahi shugaba idan ya ji tsoron Allah ya tsaya akan gaskiya wallahi ko gungun yan fahi suna kan hanya idan ya fito wallahi sai su gudu wallahi ba za su iya tsayawa saboda shi din ai ba shi zai ara wa kansa farjini ba Allah ne yake ara mashi yasa ko arna ne a cikin shugabanni na da in sun yi adalci ba sa jin tsoron komai saboda sun san adalcin kariya ne a gare su so wanda ya ji tsoron Allah to komai ya ji tsoron sa wanda ya kasa jin tsoron Allah wallahi sai ya ji tsoron komai wa kuna da labarin mutanen da bera ke hana su bacci in ya ji sukur sukur sukur sukur sukur sukur to wallahi ba zai kwana gidan ba ko an sa masa bom ko an masa tummu ko an tuwo masa ture wallahi ba zai iya ba ya dinga kiran masu gadi da waye a bincike daki in dai ba a gano ba an fidda to ba zai bacci ba sai dai a tafi a kama wani otel in gari ya waye da an zo an tantance an gane bera ne to kuma sannan akan abin da za sai a ba a tattauhi inda za a tattauhi a tone inda za a tone kada tsoron ka ta yi wa gidan wannan kaga ya na jin tsoron bera in ya ga misali wani kadangare ya higo a guje ya ga kansa ya yi baki ya yi wata uku bai haruwa ba ka za ka ba kadangare yake in ya daɗe bai haruwa za ga baki yake yi to da ya ganye ta ajifa ne ba zai zama ahlus sunna in yi hau kujera aka yi rahin sa'a wata yar kaya ta soke a jikin kujera yake ya sosa ya ji zafi ya sosa ya ji zafi ya ce wallahi asiri aka masa ya daina hawa kujera ko da duk wanda bai ji tsoron Allah ba komai sai ya tsorata da shi Allah madaukakin sarki ya rafa mana asiri ya ce to da ya fidda hannun shi sai ce sai muka ga tafin hannun kankame mai kato ka annaha kaffu ba'iri kai ka ce kofatar rakumi ne wani abin da rakumi ke taka kasa ba fat yake ba da wani kafa fata fata ko ita to haka ya gafa tafin wannan irin sa ne in suka mare ka kai ka san an mare ka kai ka ga wuta Allah da ake ce an ka mare mutun ya ga wuta ana mari a ga wuta ne nan yeda ne wallahi wallahi wani nan da ko da ya falla ma mari yeda na ganta koriya tsar wallahi eh ce ka annaha kafu ba'iri faƙumna ilaiha yana ɗaga hannun yana cewa tawa manzan Allah ya sai muka yi rububin hannun faƙabbalna ha sai muka subbanci hannun saboda an ambaci manzan Allah an danganta shi da tsafin ba mu ga manzan Allah bai ce wallahi sai muka dinga subbanta hannun ba dan hannun ba a'a sai dan hannun an ce ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙabbalna ha wani muhalli shahid ne akan cewa ana iya sumbatar hannu idan an samu dalilin da yake nuna ana sumbatar hannu kenan حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جدعان قال ثابت ثابت البناني كتوى لأنس إتد أنس أم مالك أمست, أمست النبي صلى الله عليه وسلم بيدك ينزوي كاتب من ذنب الله دوانا هنن ناكا قال نبي سوى لأنا تبش فقبلتها yana cewa na taba kawai sun bacci hannu din nan ne wallahi kai sa wallahi kasiri ba yanzu wannan hannu za ta umma zan Allah dan tazara kawai kaɗan ni ma da Allah ya sa an yi gaggawar haihuwa ta da na fito da na taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma jinkiri ya sa ba mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambata to mu yanzu ina ma za mu ga irin wanda suka ga manzan Allah wala da ana ji da cire hannun da an cire masa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace amma har yanzu almar'u ma'aman ahabba matsawar ka kaurace manzan Allah ka mai biyayya ka yi sallah irin tasa kai azumi irin nasa tarbiyarka irin ta wanda manzon Allah ya karanta insha Allah ta'ala muna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar gobe alkiyama babu takbilur rajuli babu sumbantar kafa yanzu mun sambaci sumbantar hannu ko to ana iya sumbantar kafa ita ma idan ta samu wata alfarma حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مطر ابن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني امرأة من صباح عبد القيس وتماتا da wata kabila ta Sabah daga cikin kabilolin Abdul Qais yuqalu laha ummu aban ita matar ana kiranta ummu aban ibnatul wazi' an jaddiha anna jaddaha zari ibn amir qala qadimna kakan nata yace mun zo garin madina faqila da muka shigo sai aka ce mata aka ce mana zaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wancan da kuke gani shine annabin Allah tsira da mutum tabbata a gare shi fa akhadna bi yadayhi wa rijlaihi nuqabbiluha sai muka shiga tumbantar hannaye da kafafuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an san ko inan manzon Allah albarka ne yace ko ina sai muka tumbanta amma dai hadisin an ce da'ifi ne ita sabah din ba a santa ba kuma ba a san amincinta ba barantana ta ba mu labarin wani sahabi ne barantana ya yi aiki barantana ake nan hujja a kan aikinta حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو عن صفوان عن صهيب قال رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه ناقة علي قم أبي طالب يقبل يد العباس yana sumbantar tafin hannun al'abbas babbansa kenan ko warijilaihi da ƙafafuwan shi ya ce na gani da idanuna wannan kenan an samu a ayyukan sahabbai idan wani na da alfarma ko ya shiga wani guri da yake nuna alfarma da ya ce to ya sumbanci tafin hannunsa ya kuma sumbanci ƙafafuwansa tunda da ne mu'allin shahid akan ana iya sumbantar hannu sai kuma mai da mu kusan babikan da muka wuce a baya qiyamul rajuli lir rajuli ta'ziman idan wani ya zo guri wani ya miƙe masa dan ya girmama shi sai mu karanta shi a sati mai zuwa insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace wanda ce assalamu alaikum dakta ina neman dan uwa su saka ni a addu'a ina neman wata biyan bukata a gurin Allah a duka kokoye mana nagode to Allah ya biya maka bukatarka Allah ya sa maka albarka da alkhairi a cikin ta Allah ya dauke maka dukkanin fitina da suke cikin ta kafin in wuce insha Allah malam Adamu GBS za su ga yan uwa kamar baya gurin karatun shi a jiya ne Allah madaukakin sarkiwa babban yayin su rasuwa sarkin gabas na Hadeja an masa sutura can a jiya din muna addu'a daga wannan majalisi ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi Allah ya ba su hakuri Allah ya sa shi din wanda ya rasu mutuwa ta zama ta hutu a gare shi mu ma ubangiji in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum malam Allah ya yi zuriya albarka Allah ya wa zuriya albarka amin Allah albarkaci dukkanin zuriyar mu malam ina neman wannan majalisi mai albarka ya sa yarinya ta a addu'a za ta rubuta jarrabawa ta kammala karatu da sauran yan uwanta ɗalibai ta ubangiji Allah ya ba su nasara Allah sa su rubuta alkhairi Allah sa jarraba ta zama to alkhairi Allah sa ya zama to mabudin alkhairi ne a cikin rayuwarta da rayuwar ƴaƴan mu baki daya. Assalamu alaikum da fatan Allah ya ƙara wa dakta lafiya amin. Tambaya ta shine menene hukuncin auren da aka yi da ciki? Abin nufi saurayi ya yi ma yarinyar ciki kafin a ɗaura aure da cikin a jikinta. So ita wani addu'ar ba a yi an ta a haka. idan ya shafe ka ko ya shafe su kowa ya wata kalita a tattauna a game abin tattauna a ciki amma ita wani tambayar ai ba ta ansa wace haka a ce maka eh ko a ce maka a'a kuma bayanin da ake na wawo shi a takardar kuma ba za ka iya badawa ba eh amma wanda abin ya shafa inda gaske yake sai ya zauna da waɗanda yake ganin za a iya fahimtar juna a gane juna a tattauna a baje matsalar sai a gane ya halatta ko bai halatta ba ya haramta ko bai haramta ba wallahu ta'ala na wannan tambaya
na na eh aiwa wato duk ba laifi bane dan an rubuta almajalis sai an kawo ta ba wani abu bane ba kawai da ni ana wa tunanin a yanzu dai bai kamata ba in ansa tambayar a wannan majalisi dalilan da suke sawa a daura suna da yawa ne zai sa ba su daurawa suna da yawa kaga kenan kowanne kes daban ne sai an tattauna ko in zai mai mutu sau dubu to sai an zauna sau dubu sai an ji kes din sau dubu sannan a ce eh ko a kaga ba bukatar an sa ta a irin majalisi irin wannan eh Allah ba mu kiyaye ba wani lokacin mai fatawa sai a hankali matuƙa da gaske akwai wani situation da ya faru lokacin ina sectional director na international human rights wani rikici ya taɓa faruwa na ba da fatawa na hukunta ga abin da za a yi hukunci da shi bayan na ba da kes ya wuce an yi komai kawai ne na zuwa ya kirar yana ɗauka malam mu ne daga guri kaza babban guri kes iri kaza iri kaza da kai turitin a guri kaza a yi kaza na ce kar a yi daga guri kaza ne ba na ta yi kar a yi saboda wancan aini ne na bikin tsinken daga farkonsa har ƙarhe na san me zan faɗa a gaban ubangiji don ba garaje ne ba wallahi iya abin da na gamsu da shi shi ne hukunci amma da nan kabu kuma kuma saboda ni ma hukunci ne sai maka iko a ha ƴan wasu kungiya su mata musamman suka ce malam irin kyan da kai hukunci a wuri kaza mun tsinci irin sa mu yi hukunci da abin da kai na ce a'a kar a yi in kana so ka yi hukunci irin abin da na yi ka bin yiwa abin da na yi tun daga farko har ƙarfe sai ka tsaya da kafar ka ce kai ma eh ko a amma kawai haka ba za a yi haka wani bugun waya malam wani ya auri ya zo ya lallaba ya auri yarinya amma daga baya an gano badinki ne kuma har ta yi ciki a zubar da cikin kuma aka yi auren da ta hawa malam aka kawo da ne dan mahaukaci aka kira ni a waya in ce maka kawai ka zubar da ciki kuma aka yi aure a matsayina nawa na ce yanzu idan mijinta ya gano cewa ta zama mai da ciki idan aka fara shari'a na kake tsammani za ta tsaya na ce in tambayar ka suka yi kai ma ka yi a hankali ka buta ka tsantsa na ce mai hankali ishara ta ishe shi na karanta mai abin da ya kamata matakan da ya bi wajen ba da ansa in yana da hankali ya san abin da da haka amma a kira ka a waya kawai a ce maka kaza ka ce ayi kaza dan kai ne kawai dan ina da fatawa wata za ka tsinci kanka a kurkuku kuma ka rasa mai kai ka amma durin da ka ganka a kurkuku ka tabbatar cewa ba garaje bane ya kai ka wallahi hatta zaman kurkukun Allah zai baka hakurin da zaka zauna baka da damuwa amma idan kuskure kai da garaje wallahi sai ya dame ka so yasa rayuwa ba ta bukatar garaje ba ta bukatar ganganci duk inda kake so ka je idan kai hakuri ka bu a hankali wata rana za ka ganka a wannan guri mu daina gaggawa a cikin rayuwa Allah ya sa mu dace assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi Allah mai da malam gida lafiya malam tambaya ta ita ce idan an yi an yi kuluki to kul'i kenan mace ta mayar da kuɗi ita mai iddarta kuma za ta fara idda ne da zarar ta mayar da kuɗin ko sai an ba ta takarda Allah mai da malam gida lafiya ai da zarar ta meka kuɗi da zarar sun rabu da wannan miji shi yasa ai ba a kiransa tsala ana kiransa fasiki ana rabuwa ne ta aure ta hanya biyu imma an bariki talaq wai ma an tsare ulka duk abin da sai da ya shiga alƙali ya hukunci ya zartar da doka malamai suna ganin su a matsayin fasahi ne idan fasahi ne to idda ɗaya kawai ake da buka daga lokacin da kuka yarjejeniya ka dawo min da naira dubu ɗari uku da na kashi ko ki dawo da dubu ɗari uku da na kashi in haƙura in tafi in nemi wadda take so na ta ce gata tana meƙo maka shi kenan an ƙare da ka karɓa tana jini ɗaya yake nan ta mallaki kanta kuma ta yi jini ba ta yi jini ba ka isa ba ka ce ka dawo da ita kuma sannan idan ta ƙare iddar sai ka koma cikin zaman zawarawa tuna yana ai take da yanci ko in ta ga dama ta aure ka in ta ga dama ta aure amma ka ce na maida ki ba ka isa ba shi yasa ake kiransa fasiki kuma jini ɗaya ne kuma da zara an yi an ƙare kuma shi baya bukatar a ce a cikin tsarki ko ba cikin tsarki ba tsarki ne ake cewa fa tsalliqu hunna li iddatihinna wa asli idda wannan kuma rikici ne ya taso kuma sai hin rikici a hirya masa a hirya wa rikici lokacin da yazo a lokacin ake kamar kul'i na farko da aka yi ai dai ka tai kaga mijinka dan ka furkuri haka ta ce lai na fata ta ta wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wannan mijina ma bana san ta ne miki ta ce kawai manzon Allah bana so ba ki so ce yi to ki haƙuri ma ta ce wala ba na zargin addini na afiya kallon akwai sallah akwai kawai amma kawai ba na so to za ki iya da gonar da aka baki fanta maimiyar gona in aka sa ta a kasuwa yanzu miliyoyin kuɗi za ta ja yasa har gobe da mutane suna magana auren suna auren suna na kace musu auren suna na fa kunnan na gafa wallahi ba kowa zai iya ba wannan mai yar bid'a bid'ar da dan dama dama a cikin su Allah da ya dama dama a ciki na sunnar wallahi an yi da gaske ya an yi gaske wallahi miliyoyi ne zaka ji ana kahewa da gaske kuma kuma dubu bautar da iyayen mata suke ba za a yi ba a sai maka kayan falo a sai maka kayan daki a sai kayan kitchen a sai tsintsiya a sai randa a sai bokiti shi ba komai a gidan kawai fenti dai ya yi sikiridin ya yi fenti kawai ya kare hikiyar sai mai kafa a kawo masa komai ba a yi komai kai za ka kawo ka ajiye kujeru ka ajiye gado ka ajiye komai kuma ka ware zunzurutun kuɗi biliyoyi don ala ba zai kasa miliyan uku ba yanzu ka ce samari a koma miliyan uku daga yana dubu ɗari ma biya gagare su duk aka yi wannan rurumar abin da mutane su yi gaggawa su tunta abin ya gagara har abin yake nema ya kwashe Allah wallahi ai da aka ce wannan dubu ɗari ɗin to samari in suka yunkura a sati a aure guda ɗari yawon sati na gaba ɗari to hice da an karya musu da kadari amma kowa ya ɗauke su kuma wai sama da abin kunya wai mutane suke zagaya da daddare ana ɗauka akwata ana gudu wai za a kai ana same ni abin murna ce kuma na aure da ya ake ka in ka fara sai matar ka a tamfa tsakanin sallar azumi da sallar layya in kana gani da gani da ta haihuwa da ta kaza wa za a ka gudu nuna ana gudu a tamfa sai ta aihe ka don haka ka daina wata gaggawa in Allah ka maka dama kai amfani da ita Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri so idan an yi kul'i ana kul'i magana kawai ta riga ta kare a maida mata ana maidawa hikin a turjina alaihi ajiqatahu zaki maida masa da gonar tace manzo Allah na da masa da ita aka da masa da gonar aka ba ta dama ta fito daga gidan ta sake aure ba ta sake aure ba wannan dalilin tarihin kul'i na farko sadakin ba a yi da sala da gaske ake ko ranar da na dan hau youtube na ne wasu ɗaurin aure na laraba da na gari na ce na ce wannan abun allah karka ƙara so dai wala da na kirga sadakin a riyal allah kuɗin ya fi wajen naira miliyan hudu da wani abu kuma wasu ba su biyar ba a falo dama haka laraba suke ɗaurin auren su an lokacin baya buƙatar an yi wani taro da wani jafifi mu ne nan ka dinga buga invitation reception will follow immediately farihi kake nan duk ya tara gari saboda ɗaurin auren sa da yau da sun fi masarai na'am Allah sadakin ko ɗari uku dubu ɗari biyu ko babu da biyu wallahi haka ma wallahi a karatun mata ina gaya musu na gaya musu na ce in kika zo kowace ta san kanta idan kin tabbatar kin hirya wa kanki kin tsare mutuncin ki ke jari ce in an mata aiki sai ni to me so miliyan uku Allah ai abin da rage kawai ta zarafi kanta yanzu saboda Allah an zo a reni yarinya ka ji da tangimi da makarij da ƙira'a kawai a duba wani gauɗe ya ba da dubu talatin a bayan ita an zalin fita ko yanzu saboda Allah ya rinya ka ji tana turanci tana larabci tana karanta ƙur'ani tana karanta hadisi kuma don Allah a bada ta da dubu arba'in a bada Allah da zalunci amma idan ta san me ta taka da ka zo zan ce ko ka gaisa ni ne wane wane ustaz wane dama ya kamata yanzu daga gemun ka na ya fara fitowa ba sha Allah da brush ɗinka wallahi kai mu amma Allah ya sa kana da kuɗin sadaki eh kalli kalanda ta ce aba hiwa ba magana 25 wace 26 ni sadaki na naira miliyan 10 ce so da ya dafe kai wala ya san da gaske take ba mamaki yan gulma kuma da za su faɗa a gindin maina ita ce za su haɗa ta da mijin aurenta wai ka wai wani yar gidan wane wata ce sadakin ta naira miliyan goma wani zai tambaya me yasa ta ce miliyan goma idan ai adalci a ce wallahi mahaddace alqur'ani in tana bayanin hadisi kai ka ce yar gidan imamu malik kuma ta iya turanci ba ga kai yarka ba primary private school kuma kaza ce bai wadda Allah madaukakin sarki ya mata wadda ita kuma wannan kawai bibilla ce ba iktisabi bane ba haka Allah ya so ya yi ta ba ita tawa kanta ba kuma yar kwalliyar nan dai ta iya yar adanan ta iya yar girke girke ta iya yar makarantar koyon girki duk ta iya kaga duk tana da requirement sai ta a wannan amilan goma ta yi tsada ba kawai to hidan da ka kawo gulma to kai za ka hada ta da mijin aure din shi yasa dole mata su suke wulakanta kansu babu yadda za a yarinya an ga hotonta a tiktok an ganta ta yi rawa an ganta da rigar bacci an ganta ba dan kwali don haka in tana da gahi an sani in tana da sanko an sani da saboda Allah dan za ka kai wata miliyan goma ka ba tun ga tana a tiktok ba za a kashe ba amma in ta mutunta kanta ta alkinta kanta ko da nawa ne wallahi tana mutunta za a je a neme ta auren magabata haka yake mu ma idan mun mutunta 'ya'yanmu mun ba su tarbiya sun san me suke wallahi ubana da damar da zai sa sharadi akan yadda za a kore shi hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya san matsayin yashi ya san tarbiyar da ya mata ai da kan abin dalibi ya nemi ƙara aure yace masa ƴata yace a ba za a mata kihiya ba ba za a mata baki yace kuma kihiyar ma ƴar wane to Allah baka isa ba ko ka saka mintawa ka auruwanci ko ka haƙura da wancan ka zauna da tawa kaga ya san kadamin da ya tsaya akan shi kai ma idan yarka ta isa ka aje sharadi ka gani wallahi za a dauka li kulli saqiqatin kowace tsuntuwa da mai daukan shi akwai in ka zo ka aje kwandala a bakin titi he ka wuni wani bai dace agona da kwandala sai amma da yaro ya gani he yana tsalle ko ba haka bane ba amma yanzu idan ka kawo dubu ɗari ka aje ta a bakin titi yaro in ya gani ya fita a guji ana tsantuwar ba tasa bace da gudu zai koma gida sai ya ga kuɗi a bakin titi ko ba haka bane ba dan akwai yariyar da in ka ajiye dama da yaro ya zauce a a ce wannan ba irin tasa ba ce to kawai ƴaƴan ku tarbiya ku tarbiyyace su kuma ku gaya musu suna da kima suna da mutunci suna da martaba su san kansu matsalan wallahi yanzu yaran mu ba su san kansu ba ba su san kansu ba da ta samu dan yaro kawai ya ji an goga mai bakin gawayi a ka wallahi ya sa dan dogon wando ya sa yadi biyu da rabi da kyar sai da ya yi dabara ya hada masa Allah ya dan sa dan tabarau wala wala ya gaira ba wa kudi wahala ayi ayi yarinya na amfani ta da tana kuka tana ita heriziya ta kasa gane in ta aure ne wallahi ta fada riziya wallahi Allah fa auren auren sa shi da fadawa riziya in tana da hankali wallahi ta duba dattijo na'am Allah bai rufe asiri eh ta wuce ni sai ta zana lafiya sai zana lafiya da shi kwarai da gaske amma duk yawancin samari na wallahi bulat sai ya aure shi yana kama kame yana kama kame na san yaro wallahi yayi aure sati biya ka sai ta fule gwamnati sai kai kaga an samu matsala kenan yaro yayi amarya sati biya ta fule gwamnati ina za a taba jin daɗin aure ba daɗi a cikin shi to lallai wa ƴaƴan mu tarbiya su ƴaƴan su san kansu babban matsalar mu ba san kansu ba in sun san kansu sai a zauna lafiya kalau Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ba mu zama lafiya albarka da sassauci da Allah ya kawo mana na auratayya Allah madaukakin sarki ya bar mu akan haka mu ƙara mutunta auratayyar mu tabbas Allah ya mana alfarma a auratayya musamman a wannan gari namu wallahi sarakunan mutun da da da da wallahi ba sa son tsawala a cikin harkokin aure wallahi na taba tsinta a cikin akwatin mahaifina tun lokacin sarki sani an yi takarda an buga ta da tafureta ga abin da za a sa a cikin akwatin ga irin akwatin da za a siyo sa ga abin da za a sa ga kaza ga kaza duka in ka lissafa babu tashin hankali a ciki kuma wani abin har yau yake biyo mu duk wanda suka zagaye mu wallahi za ka tadda auren su ya fi namu tsada kuma sannan wani babban al'amari din namun kuma sun fi sanin sirrin aure har yau in suka je wasu garuruwan sarakuna ba suke zama a nan ne muke shan wahala da su saboda unguwa da safe sun fita da rana sun fita da daddare kuma ga dangi ya ɗan uwa ko ina nasu ne ga abokai na firamare ga na sakandare ga na apc duk an yi abokai ko ina amma in ba dan wannan ba suna da baiwa sun iya abinci sun iya zama da miji sun san mutuncin miji amma suna zaune ne dama ga unguwar ku ga unguwar ku ne da dan gurfin reni amma suka fita gefe ai na gaske ne wallahi Allah madaukakin sarki ya kara musu albarka Allah ya kara musu daraja alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin